الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم kwanan wata 19 ga watan rabi'ul akhir shekara 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan goma shekara 2024 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin mana littafin صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نا الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله إذا ما أمن تابع جاء من شقت كم فصل نبي الفصل الثاني لوقت يمن مكا داكتا من فار بياني أكم متى وأين فرضت الصلاة أئناني سننكم يوشيني أكفر لن تسلّى malam yi mana bayani an farlanta sallah kafin a yi mi'iraji da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garish afon kafin a yi hijira daren da aka yi mi'iraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malam yi mana bayani akan maganganun malamai wasu suka ce a shekara ta goma ce wasu suka ce shekara ta takwas wasu suka ce shekara ta goma sha biyu wanda muka yi bayani akan cewa abin da ya fi inganci shine shekara ta goma mala ya ce wa faradaha Allahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam hamsina salatan kulla yawmin wa laila Allah maɗaukakin sarki ya farlanta akan annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hamsina salatan salloli guda hamsin kulla yaumin kowanne yini yaumin wa laila da kuma kowanne dare ma'ana farko abinda aka fara karɓa na sallah shine salloli guda hamsin asali da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gana da Allah subhanahu wataala salloli guda hamsin aka bashi zamu rinka yin salloli ne guda hamsin a kowanne yini faqabila wa nazala mustasliman li hadha al-amri rabiyan bi fardillahi lahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karbo wannan sallar guda 50 wa nazala ya sakko daga wajen Allah subhanahu wataala mustasliman li hadha al-amri yana mai sallamawa da mi kauya ga wannan al'amari na Allah subhanahu wataala rabiyan bi fardillahi lahu yana mai yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta masa wa huwa qa'idu hadhihi al-umma malaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuwa shine jagora shine shugaba na wannan al'umma waltizamuhu bidhalika iltizamun lil ummati kulliha karbar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kamar karbar al'umma ne gaba daya annabi yadda da yayi da wannan 50 din daidai yake da yaddan mu duka saboda me saboda wakilinmu ne shi ne jagoran musallallahu alaihi wasallam hatta marra bi musa ibn imrana alaihi salatu wasalam har sai da ya sako sama ta shida wajen annabi musa dan imrana alaihi salatu wasalam idan ka karanta hadisin isra'i zaka ga tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai akwai annabawan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci karo da su ko sama ta ɗaya sun haɗu da wani annabi sama ta biyu sun haɗu haka har zuwa sama ta bakwai to shi annabi musa alaihi salam sun haɗu da manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam a sama ta shida da annabi ya je suka gana da Allah ya karɓo sallah hamsin annabi ya karɓa ya sauko to da ya ƙara so sama ta shida sai suka haɗu da annabi musa alaihi salam saboda haka wa huwa fi sama isadisati faƙala lahu musa lokacin annabi musa alaihi salam yana sama ta shida sai ya ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bima umirta da me aka umarce ka ya rasulallah ƙala umirtu bi khamsina salatan kulla yaumi sai annabi ya ba annabi Musa labari cewa an umarce ni da al'umma ta da yin sallah guda 50 kowanne yini kala sai annabi Musa ya ce inna ummataka la tastati'u 50 salatan kulla yaumi yace lalle al'ummaka ba za su iya yin sallah 50 a kowanne yini ba sallah 50 biyar din ma yanzu a kare a ce sallah 50 kowanne yini daga bullowar alfajir zuwa faduwar rana za a rinka yin sallah hamsin annabi musa ya ce lalle al'ummarka ba za su iya wannan ba wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alajtu bani isra'ila ashadd al-mu'alaja annabi musa ya kafa wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dalili yace hakika ni da kake gani na na jarrabu mutane yana nufin mutanen sabanu isra'ila kenan qabla qablaka kafinka ma'ana kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi Musa ma an bashi sallah an ba mutanansa sallah yace ya jarrabu mutanansa da sallah yace ya sha kuma fama da su mafi tsananin fama akan yin sallah amma duk da haka an samu matsala farji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa li ummatika annabi Musa ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koma zuwa ga ubangijinka fasalhu takhfifa ka roƙe shi rangwame ka roƙe shi a sassauta a rage li ummatika ga al'ummarka faraja'atu fa wada'a anni ashara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai na koma na roƙi rangwame da sassauci a wajen Allah subhanahu wataala fa wada'a anni ashara sai aka sauke mun guda goma a cikin hamsin sun zama nau kenan arba'in farajatu ila musa fa'ala mitlahu na ƙara dawowa zuwa ga annabi musa ma'ana annabi ya karɓi arba'in ɗin ya yi da ya taho zai wuce sai ƙara haɗuwa da annabi musa alaihi salam annabi musa sai ƙara gaya min abin da ya gama a karan farko ya ce arba'in ɗin ma ba ta yawa ƙara komawa farajatu annabi ya ce sai na ƙara komawa fawada anni asharan aka ƙara rage mun goma saura talatin kenan farajatu ila musa faƙala mitlahu na ƙara dawa maka haɗu da annabi musa annabi musa ya ce ƙara komawa ba za su iya talatin ɗin nan ba ƙara komawa dai ka nemi rangwami farajatu annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi bai ƙasa a gwiwa ba ya ƙara komawa zuwa ga allah subhanahu wataala ya ce fawada anni asharan aka ƙara rage mun guda goma saura ashirin kenan farajatu ila musa faƙala mitlahu na ƙara dawowa da zuwa ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa ce ƙara komawa 20 din na mata yawa a rage farajatu annabi alaihi salam yake cewa sai na dawo wajen ubangiji fa umirtu bi ashri salatin kulla yawmi sai aka umarce ni da yin sallah guda goma a kowanne yini an rage guda 40 kenan yanzu yan saura goma farajatu fa qala mithlahu ya ƙara dawa da annan musa annan musa ya ce goma ma ta yi yawa ƙara dai koma goma ma ta yi yawa farajatu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai na koma fa umirtu bi khamsi salawatin kulla yawmin to daga nan sai Allah ya ce to an ba ku salloli guda biyar a kowanne yini daga yanzu sallah biyar za ku rinka yi farajatu ila musa fa qala bima umirta na da wajen annabi Musa alaihi salam annabi Musa ƙara tambaya ta yace bima umirta da me aka umarce ka qultu nace masa umirtu bi khamsi salawatin kulla yawmin an umarce ni da yin sallah guda biyar kawai a kowanne yini qala annabi Musa dai har yanzu ya ƙara cewa da shi inna ummataka haqiqa lalle fa al'ummaka la tastati'u khamsa salawatin kulla yawmin lalle ba za su iya salloli guda biyar a kowanne yini ba wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alajtu bani isra'ila ashadda almu'alaja yace kafinka na jarrabu mutane da salloli a makamantan waɗannan kuma na sha fama da mutane banu isra'ila kenan mafi tsananin fama farji ila rabbika fas'alhu takhfifa li ummatika ƙara koma wajen ubangijinka ka roƙa masu ka roƙa musu ka roƙe shi sassautawa ga game da abin da aka baka na salloli guda biyar ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sa'altu rabbi ya ce ya musa na roƙi ubangijina na roƙe shi hattasta hayaitu har ya kasance yanzu kunya nake ji ba zan iya komawa ba sallallahu alaihi wasallam ya ce na je an bani na ƙara komawa an bani na ƙara komawa an bani ban taɓa komawa an ce min a'a ba yanzu gaskiya kunya nake ji ba zan iya komawa zan ubangijina in ce a biyar ma a rage ba saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga nan sai ba annabi musa uzuri bai ƙara komawa wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don a rage sallah ba walakin ni arda wa usallim ya ce sai dai ni wannan biyar ɗin na yarda da su kuma na sallama a basu haka falamma ja wastu lokacin da na wuce na bar wajen annabi musa na da munadin sai wani mai kira ya kira ya ce an baitu faribati wa khaffaftu an ibadi sai aka ce an baitu faribati na zartar da farillata akan guda biyar din an buga mata stamp a matsayin guda biyar ba za a ƙara gogewa ba sallar farilla yanzu guda biyar ce wa khaffaftu an ibadi na kuma sassauta na sauƙaƙa wa bayina kun ga magana ce ta wa kenan ta Allah subhanahu wata'ala Allah ce na zartar da farillata a matsayin guda biyar din aje a ci gaba da yin guda biyar gashi na ita muke kuma har yanzu har Allah ya tashi duniyar sa biyar din za a ci gaba da yi ya ce wa khaffaftu an ibadina kuma sassauta wa bayina tabbas ko shakka babu Allah subhanahu wata'ala ya sassauta mana mun gode maka ya Allah subhanahu wata'ala yanzu idan ka kaddara a ce 50 din nan ake ayi ne me kake tsammani kuma yadda suke farillan nan dole cikon rukunin musulunci na biyu mafi karfi bayan kalmar shahada ya kake gani a ce 50 ake yi yadda muke shagalalin nan yadda abubuwa sun mana yawa harkar neman kuɗi harkar kaza duk sun ɗauke mana hankali biyar ɗin ma ya ake yi yanzu akwai wanda fa akwai wanda fa sallah biyar ɗin da kake gani a cikin yini awa goma sha biyun nan wallahi sai ya je kwanciya wani ke haɗo guda uku guda uku zai haɗo a lokaci guda yi yayi yayi la'asar yayi magariba yayi isha sannan sai ya kwanta kuma shikenan sai gobe to ya kashe gani idan guda 50 ne nawa zai haɗo kenan Allah ya kyauta dan uwa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitab at-tauhid malam imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab at-tauhid babu ma jaa fi qawlihi azza wa jalla wa kallama Allah Musa takliman imam muslim ya fitar da shi fi kitab al-iman a cikin kitab al-iman babu al-isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce fa nazara fa nazala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam rabiyan bidhalika sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sako daga wajen Allah subhanahu wataala yana mai yadda da wannan abin da aka bashi mun sharihan bihi sadruhu kirjin sa ne masa yalwa da wannan abin da aka bashi yana jin dadi a zuciyarsa walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala malai cewa awwalu ma furidati salat kanat ala raka'ataini raka'ataini illa al-maghriba fa thalathu farkon abin da aka fara farlantawa na sallah ‘yan uwa a farko lokacin da annabi je karɓo sallah an fara yin sallah ko ibibi ne kawai magariba ita kaɗai ce ake yin guda uku amma duk salloli farkon fara su guda bibi ake yi asuba za a yi biyu a zahar la'asar isha duk bibi ake yi haka aka fara sallah a garin makka har sai da aka hijira aka koma madina sannan aka ƙara ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فصارت رباعية ما عدا الفجر والمغرب قال يتي ثم لما هاجر lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hijira daga makka ya koma garin madina zida fi salatil hadiri sallar zaman gida sai aka ƙara guda biyu a masu biyu ma'ana banda asuba sallar la'asar ce ta kuma guda nawa hudu an ƙara biyu la'asar ta koma guda biyu a guda hudu an ƙara biyu isha ma ta koma guda hudu an ƙara nawa an ƙara biyu amma a sallar zaman gida amma sallar tafiya fa sai aka bar ta a yadda take an fahimta ya uwa saboda ka sallar zaman gida aka ƙara yanzu idan kai tafiya yanzu za ka yi sallah ne asalin yadda aka fara sallah addinin musulunci shine za ka yi ƙasaru duk sallah biyar ka hudu sai ka yanke ta kadari ita guda biyu shari'a ta baka dama har ka je inda za ka je ka dawo za ka yi ta yin haka ne kawai amma in kana gida fa to sai ka yi a hukuncin da aka canza bayan komawar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi garin madina mala ya ce fasarat ruba'iyatan sai sallolin suka kasance masu guda hurhudu yan hurhudu ma'ad alfajiri wal maghribi banda sallar asbahi da sallar magariba ita sallar magariba dama uku aka fara ta a kuma ƙara guda ɗaya ce ta zama ba sai aka bar ta aida take ita kuma sallar magariba ita kuma sallar asbahi kamar yadda zamu zo mu ji saboda sallah ce da annabi yake tsawaita karatu a cikin ta shi san aka ƙara ta zama ita ma za ta yi tsayi sai aka bar ta a guda biyun ta kawai fa fi sahih al-bukhari an aisha radhiyallahu anha ya zo a cikin sahih al-bukhari daga uwar mu'minai na Aisha Allah ƙara mata yarda qalat tace furidati salatu rak'ataini an farlanta sallah a karan farko rakawi guda bibi kawai thumma hajara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hijira fa furidat arba'an sai aka farlanta ta ta koma guda nawa guda hudu wa turikat salatu safri alal ula sai aka bar sallar matafiyi ko sallar tafiya alal ula akan hukunci na farko ma'ana sallar raka'a nawa kenan sallar raka'a biyu sallar raka'a biyu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu Manaqib al-Ansar babu tarikh min aina arkhut min aina arkhut tarikh وروى الإمام أحمد imamu ahmad ɗan hanbal allah ya masa rama ya rawaito hadisi a cikin tasa ruwayar ya ce illal magariba sai dai sallan magariba banda sallan magariba li'annaha witrun saboda ita sallan magariba ita ce wutiri shi sa malamai suna kiranta witrun nahari sallan magariba ba malamai suna ce mata witrun nahari witirin yini kun ga da dare akwai wutiri ko za ka yi wuturi idan ka gama sallolinka gaba ɗaya sai ka rufe daranka da wuturi shi ne sai ka yi sallah raka a uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya wuturi kenan lambar da ba ta da mara to da rana fa sallar magariba ita ce wuturin rana shi sa ga sallar magariba ita ce ake rufe yini da ita kaga daga magariba a yini ya fita ko dare kuma ya shiga to shi sa wasu malamai suke ce mata wuturin nahari to ita sallar magariba saboda wuturi ce injina na isha Allah ƙara mata yarda ba a yin ba a ƙara mata komai wasubha ita kuma sallar asubahi li'annahu saboda shi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi tawwilu fi hal qira'ata yana tsawaita karatu a cikin sallar asubahi wannan al'ada ce ta annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi sallar asuba karatu yake yi dogo a cikin ta wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci akan ɗan samu nadiran ɗan kaɗan annabi yakan yi karatun da yake bashi da tsayi annabi yakan yi karatun da yake gajere misali an samu annabi ya karanta idza zulzilati lardu zilzalaha a cikin sallar asubahi kaga ya bata da tsayi amma irin wannan zaka samu ɗan kaɗan ne amma galibi sallar asubahi annabi yana yin karatu dogo ne wannan shine abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce wa qad ikhtalafa al'ulama'u rahimahullah malamai sun yi saɓani Allah ya musu rahama hal kanati salatu mafrubatan qabla al-mi'raj shin wai sallah an farlanta ta kafin mi'raji da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dama can an fara sallah ne kafin a yi tafiyar mi'raji da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma a'a sai da aka yi wannan tafiyar ne aka farlanta sallah fa zahaba ba'dhu al-ulama'i mala ya ce wasu daga cikin malamai sun tafi akan annahu lam yakun qabla al-mi'raji salatun mafruḍatun illa ma waqa min al-amri bi salati al-layl min ghairi tahdidi babu abinda yake na sallah ta farilla kafin ai mi'raji da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma'ana ba a fara sallar farilla ba kafin mi'raji illa ma waqa min al-amri bi salati al-layli sai abinda ya afku na umartar annabi da aka yi da ya rinka yin sallar dare to wannan malamai suka ce shi abu ne da yake an fara shi tun farkon musulunci ko kuma an umarci annabi tun farkon musulunci wannan kuma amri al'amari ne da yake banta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai kaga daga cikin abin da aka fara saukarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na farko farko shine ya ayyuhal muzammil haka ne ko qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wartilil qur'ana tartila da aka ce qumil layla illa qalila wannan me ake nufi da shi ba sallar dare ba ce sallar dare ce kaga sallar dare sallah ce ita ma to amma a lokacin an farlanta an farlanta sallah ta farilla irin wannan ba a farlanta ba shi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi aka umarta ya rinka tashi yana sallar dare a lokacin shi ne take dole a kansa kuma shi ne yake yinta ba a farlanta ta akan sauran al'umma ba mala ce to sai dai wannan an samu amma wata sallah ta farilla ba wannan ba ba a samu ba kafin mi'raji a babu wannan mala ce min ghairi tahdidin ba tare kuma da iyakancewa ba wa dhahaba qaumun ila anna as-salata kanat mafrudatan raka'atayn bil ghadati wa raka'atayn bil 'ashi haka nan wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wai lallai sallah kanat mafrudatan ta kasance a bar farlantawa ce an farlanta ta kafin mi'raji kenan raka'ataini bil ghadati amma wasu bi ko ake sallah raka'o'i guda biyu da safe wa raka'ataini bil ashi da raka'o'i guda biyu da yamma in kai guda biyu da safe sai kai guda biyu da yamma kuma shikenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu to wannan bashi da wani abin da yake tabbatar da shi a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu abin da yake tabbatar da shi kun gazance ne da sai mu kyale shi ko wannan zamu dauka an fara sallar farilla ne zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Isra'i da Miraji sai dai wancan abin da aka samu kuma na sallar dare malai ce wallahu wallahu subhanahu wata'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani al-faslu thalith fasali na uku ahammiyatu salati shar'an mala yace mahimmancin sallah a shar'ance lallai duk abin da mutum yake idan ya san mahimmancin sa yafi kama shi hannu biyu biyu shi sa kaga dukkanin babobi na ibada a shari'a idan kana karanta littattafai za ga malamai suna kawo suna kawo mahimmancin abu me yasa ake kawo mahimmancin sa dan ka fahimce shi da kyau ka gane mahimmancin sa dan ka rike shi hannu biyu biyu ko al'amari ne da yake da alaka da duniya idan za ka yi in ana so ka rike shi sai an gama mahimmancinsa a ce yanzu misali karatun boko da kake idan ka gama shi kai digiri na ɗaya ko kai na biyu ko kai na uku za ka samu aiki a waje mai tsada za ka samu duniya za ka zama abu kaza sai ga mutum yana ƙoƙari idan ya kai zuwa ga wancan abu ba ka ba ne a ce idan ka gama za ka samu wani abu na duniya mai gwaɓi to mutum za ga ya dage ya sha wahala ruwa ya masa duka ba shi da kuɗin mota ya tafi a ƙasa a kore shi ya dawo ya spill over ya zo ya gyara duk bai damu ba abin da yake kallo shine natija ba haka bane wai gaban yake kallo idan ya tsaya ya hakuri zai samu wani abu na duniya to ya kuma abin da yake na lahira a ce idan kai hakuri kai irin wancan hakurin da kai a wancan zaka samu aljanna akwai abin da yake mafi romu sama da aljanna babu to shi sa sai a kawo mahimmancin wata ibada domin ka kara sanin mahimmancinta mala yace inna lis-salati ahamiyatan azimatan lalle sallah tana da muhimmanci mai girma wa makanatan aliyatan fil islam tana da matsayi madaukaki a cikin addinin musulunci fa hiya ahadu arkanil islam al-azima mala yace kaga sallah ɗaya ce daga cikin rukunai na musulunci masu girma guda biyar din nan bal hiya ahammuha ba'da shahadataini kai bari ma ita sallah ita ce mafi mahimmancin dukkanin rukunin musuluncin nan gaba ɗaya guda biyar idan ka ɗauke shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauke wannan to babu abin da yake da daraja da girma da kima da soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da sallah uwa babu in ka kalli tsarin ta ma da tsarin sauran ibadun za ga akwai bambanci ita kullun kullun ake yin ta kullun kullun kullun kullun din kuma sau biyar yadda aka ba da mahimmanci akan ta zaga sauran ba su da mahimmanci haka tare da cewa rukunin musulunci babu wani mara mahimmanci a cikinsu to amma wani ya fi wani malai ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yadullu ala ahammiyatiha daga cikin abin da ke nuni zuwa ga muhimmancin sallah malai zai kawo mana wasu abubuwa da dama wanda suke nuni zuwa ga muhimmancin sallah na farko annaha min ahammi arkanil islam cewa ita sallah tana daga mafi muhimmancin rukunan musulunci wa hiya fil martabati thaniya sallah ita ce a martaba ta biyu ita ce number 2 idan ka dauke kalmar shahada to sai ita ita ce ta zo a na biyu li'anna alladhi qablaha shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wanda yake kafinta wanda yake a gabanta shine shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shine a gaban sallah fa hiya idan rukunuhu al-a'zam ba da shahadatai ne mala ce to tun da haka ne kaga ita sallah ita ce rukuni mafi girma bayan kalmar shahada din nan ba da shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abu na biyu annaha amudid dini ita sallah ita ce ginshikin addini a hausa aka ce ginshiki shine abinda idan ba shi abinda ke jingine da shi ko yake kansa baya tsaya duk abinda aka ce ginshiki wani abu ne da aka sa shi aka ɗora wani abu ko aka jingina wani abu a kai wanda idan babu wannan ginshikin abin da aka ɗora ko aka jingina shi ba zai tsaya ba zai lalace to duk addininmu na musulunci gaba ɗaya ‘yan uwa sallah ita ce ginshikinsa ma'ana da za ka bar sallah to addinin naka gaba ɗaya faɗuwa zai ‘yan uwa fahimci wannan da kyau inda mutum zai bar sallah ya daina yin ta to duk addininsa na musulunci ya lalace gaba ɗaya abin da za mu zo mu ji a gaba ma'ana da shi da arna yanzu duk ɗaya suke Allah ya kiyaye da mutumin da yake kafiri da shi ɗaya ne idan mutum ya daina sallah haka kawai ta hawunan ba wai wata wani uzuri bane ko abin da ya kama da haka haka kawai mutum ya daina sallah to wannan ba musulmi bane shi sa annabi ya kira ta amudid dini ginshikin addini haifu qala sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce ra'asul islam ra'asul amril islam kan al'amarin gaba ɗaya shi ne addinin musulunci wa amuduhu ginshikinsa assalatu ita ce sallah wa birwatu sanamihi ƙololuwarsa can rufin kwanansa can ƙarshe aljihadu shi ne jihadi don yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki haka al'amarin sai guda uku na farko musulunci shi ne kan al'amarin na biyu sallah ita ce ginshikinsa na uku jihadi shi ne mai ƙololuwar al'amarin wannan hadisi ne ingantacce imamu turmuzi ya fitar da shi a cikin abwabul iman babu ma ja'a fi hurmati sala abu na uku annaha khassatun min baini sa'iri arkanil islami ghayra shahadatayn mala yace ita sallah ke bantacciya al'amari ce a tsakankanin rukunan musuluncin nan guda biyar idan ka dauke kalmar shahada idza taraka hal insanu idan da a ce mutum zai bar sallah fa huwa kafirun to shikenan mutum ya zama kafiri shine zancen da yake mafi karfin da babu wani zance bayansa mutum ya daina sallah haka kawai ya zama kafiri kuma la yace kufran mukhrijan anil millati irin kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci gaba daya kakka dauka wani aka ce kafirci wani dan karamin kafirci ake nufi a ce kufurun duna kufuri ne a'a babban kafirci yanzu idan mutum ya daina sallah da shi da fir'auna da hamana da abu jahal duk ɗaya suke wallahi ya bambanci kawai kafircin su ya fi nashi girma amma yadda suke kafirai arna idan sun shiga wuta har abada ba za su fita ba shi ma haka yake duk mutumin da baya sallah wannan shine makomarsa yan uwa Allah kiyaye Allah madaukakin sarki ya kiyaye ai mala yace ai yakuna ka fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf kun ji ba mala yace ya kasance kamar fir'auna da hamana wazirin fir'aunan kenan wa ubay bin khalaf da ubay dan khalaf ɗaya daga cikin jigajigan kafirci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai ce walasna naqulu zalika min babi takhwifi aw min babi tarhibi aw min babi tashwiqi ila fi'liha malai ce ba fa muna fadar wannan bane ba muna cewa wanda ya daina sallah da gangan haka kawai ya zama kafiri min babi takhwifi wai saboda mu tsoratar da mutane bane malai ce ba muna fada bane a babin takhwifi tsoratarwa aw min babi tarhibi ko babin firgitarwa aw min babi tashwiqi ila fi'liha ko muna faɗa ne a babi na mu sanya mutum shauƙi ya je na son yin sallah duk ba muna faɗa bane don wannan malai ce walakin na na qulu zalika nastanidu fihi ila dalili min alkitabi was sunna muna fadar wannan ne muna jinginuwa zuwa ga dalili daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwali sahabati radiyallahu anhu da zancen sahabbai Allah madaukakin sarki ya yarda da su amma al-arkanu thalathatu al-akhira malai ce amma kaga rukunai na karshe guda uku da zakka da azumi da aikin haji إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها ليس جهدا malamai sun yi saɓani akan hukuncin wanda ya bar su mutum ya daina azumi mutum ya ƙiba da zakka da ganganci yana da kuɗin ya tara sun kai nisabi sun shekara ya bayarwa mutum ya ƙi zuwa aikin hajji ya samu dukiyar da zai aikin hajji amma ya ƙi zuwa malai ce mutum ya wannan da ganganci malamai sun yi saɓani akan mai hukuncinsa laisa jahadin lujubiha ba mutum yana inkari ga wajabcinsu ba ne dama duk wanda ya inkarin wajibi wanda a musulunci mai hukuncinsa ya bar addini ko mutum ya inkarin wajibi wani wajibi da Allah ya ce wajibi ne a yi abu kaza dole ne kai sai ka zo ka baki kirji ka ce ba dole ba ne to yanzu kaga fito na fito kake da Allah ko sai a bambance kai ne Allah ko kuma Allah ne Allah haka ne ko am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini malami azan bihillah suna da wasu ababen tarayya ne da suke shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba duk wanda zai faɗa abu a matsayin shari'a ya shar'anta abu ko kuma Allah ya ce ayi abu kaza ya ce ba daidai bane to wannan kaga kamar kishiyanta Allah yake ya zama arni Allah ya kiyaye to shi ba ya faɗa bane yana inkari a'a denawa kawai ya dena ya dena azumi ne kawai ya dena bada zakka ne kawai ya dena zuwa aikin haji kuma ba zai je aikin haji ba amma ya yadda wajibi ne shi a ransa walakin tahawunan biha sai dai kawai yayi haka ne don wulakantawa walakin alqawl arrajih malai ce zance mafi inganci akan wannan anna tarika hala yakfur shine wanda ya bar azumi ko ya bar zakka ko ya bar aikin haji ba yana inkarin su ba ya bari ne kawai saboda wulakantawa mafi zance mafi inganci bai kafirta ba ina fata an fahimta amma sallah fa wanda ya batta ba wai yana inkaranta ba a'a kawai ya daina yi ta hauna din shi ya zama arni saboda akwai nasi na hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce tsakanin mutum da shirka shine mai sallah eh tsakanin mutum da shirka shine sallah abin da ya shiga tsakanin ka da shirka shine mai sallah kaga fa man taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallah ya daina yin ta ya bar sallah ba a ce wanda ya yi inkarin ta ba ba sai ka yi inkari ba amma sauran rukunan musulunci ba a samu nassi sarihi irin wannan ba shi sa sai malamai sai kai sabani suka ce idan mutum ya daina azumi kwata-kwata ko ya daina bada zakka ko ya daina kaza yana ɗaya daga cikin masu manya-manyan laifuka addinin musulunci sai dai har yanzu bai bar addinin musulunci ba idan gwamnatin musulunci ake yi musamman zakka za a tilasta shi a dolantar da shi dole sai ya bayar za a ji a kwato ta ƙarfin tsiya malai cewa amma salatu fa inna al'adillata min kitabin lai wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma hukiya min ijma'i sahabati radiyallahu anhum ta dullu ala anna tarika ha kafiran kufran mukhrijin an milla malai ce amma kaga sallah hakika dalilai a cikin littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da abin da aka hikaito na ijma'in sahabbai gaba daya Allah ya ƙara musu yarda suna nuni akan wanda ya bar sallah kafiri ne kafircin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci wa in kana muqirran bi wujubiha ko da ya kasance ya tabbatar da wajibcin sallah ya yadda sallah wajibi ce amma ya daina yi to sara kafiran bi tarkiha ya zamto kafiri ne da me da barin ita sallar kawai wa hadha yadullu ala ahammiyati salah wannan kadai zai nuna maka zuwa ga muhimmancin sallah وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها yana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin al'amuran da bai kamata bai dace a ce mai hankali ma kadai ba ma wai mumini ba a'a mai hankali ma ba wai mumini kadai ba wai mumini ba ayyata hawan ayyata hawana biha a ce yayi sakaci yayi wasa da ita aw ayu farrita fiha ko ko ya rinka sakaci a cikin abin da yake shafi sha'aninta Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu dakata ana insha Allah ta'ala saboda lokaci idan Allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi al'amari na hudu daga cikin lamara da suke nuna mana muhimmancin sallah na'am na'am na'am na'am idan kana sallah haka eh okay kana karatu sujudi na gane sujudi tilawa na gane na gane eh na gane eh a cikin karatun marjan ina ji na faɗa ko idan mutum yana zai yayi sujudi tilawa ko sujudi shukuri nace ana karanta wani abu ko ba a karantawa ana karantawa ko ba a karantawa wasu sun ce ana karanta wasu sun ce ba a karanta a ba na ce ana karanta ba na ce akwai addu'a da ta zo amma ba ta inganta ba ko na ce hadisin da ya zo da addu'a ba ta inganta ba shi sa idan kai su judi tilawa kawai goshin naka za ka kai ƙasa sai ka ɗago shi kenan ta yi ba abin da za ka karanta kawai saboda nassin da ya zo na addu'ar bai inganta ba saboda haka kawai idan ka dora goshin naka shine nace muku a ita kanta sujida mecece ibada ce mai zaman kanta ko ka dora goshinka a ƙasa kawai idan Allah madaukakin sarki kai su kai ibada ba sai ka karanta wani abu inda wani abu ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga alal alal aini war ra'asi ko sai mu karba karba na kankamewa mu rinka karanta amma tunda abin bai inganta ba to shikenan ba za mu karanta ba wannan shine abin da yake daidai Allah ya sa mu dace na'am na'am sallah sallah ta janaza ba gaskiya ne wannan eh abin da yake cewa shine an ce ba a yi wa kafiri sallah idan ya mutu idan wanda baya sallah ya mutu za a yi masa sallah amsa shine ba za a yi sallah Allah madaukakin sarki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada annabi ya kare wa wani daga cikin sallah idan ya mutu har abada to kaga wannan nasi ne na alqur'ani ko to duk wanda yake shiga cikin ma'anar kafir ya shiga ciki yanzu da aka kaddara akwai wani wanda baya sallah kwata kwata an tabbatar baya sallah to idan ya mutu aka ji aka masa sallah an saba Allah madaukakin sarki da limamin da maman in dai in ka sani ba in baka sani ba wannan shikenan amma in ka sani an saba Allah madaukakin sarki saboda an ji an yi kafiri sallah idan aka tabbatar mutum baya sallah in ya mutu sai a bar shi kawai da shi da sauran yan uwansa eh sai a je ai haka kawai abin ne shi shi ma za a binne shi ne kawai saboda kai mutane wari sannan ba za a dauke shi a kai shi makabartar musulmi abin ne shi ba shi ma haramun ne ba za a binne shi a makabartar makabartar musulmi ba sai a kai shi can haka inda ake binne jakuna da dawaki idan sun mutu warai da gaske sai a yi rami sai a sa shi a ciki abin ne sai a tafi ba za a bar shi bane dan kai mutane wari da mutane amma haka za a bar shi saboda haka ba za a mai sallah Allah ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am kamar bari ya je ya sarra na'am akwai kama da halatta misali idan mutum ya zai kabbara sai ya kare hajjar da kuma misali kamar zaman kariya eh da Allahu akbar gaskiya ne akwai wanda mutane wai ba na kai wannan harshen wai ba su yi gani wannan gaskiya da wannan tabbayar ta kabala sai tana da muhimmanci yace a cikin karbarbarin sallah akwai gabar da aka ce idan ka zo zaka kabara sai kai wani style na musamman ka kare harshen ka misali ka ce Allahu akbar ta musamman kamar kamar irin zaman karshe ka san wasu idan za a zama karshe sai ka gane zaman karshe ake ko babu wani yana ɗaya daga cikin bidiyoyin sallah da ake yi. yana ɗaya daga cikin abin da kirkiro su aka yi a cikin sallah wallahi manzon Allah bai koyar da wannan ba sallallahu alaihi wasallam duk kabarori ɗaya ne har kabbara harama duk ba wacce aka ce sai kai wani style na musamman kawai Allahu akbar Allahu akbar shikenan kawai na ɗaya daga cikin abin da yake kirkirarren abubuwa ne sababbi ne a cikin sallah shine wannan kabar ƙarshe sai a ce Allahu akbar sai ga an yi wani style na musamman wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane da cewa sallah ake ana da mantakiya wani bidiyo a yi sai an yi style ake ganewa kenan
ya je ba Na'am.
zaɓar sallah na'am ba su zaɓar sallah kamar yaya kamar wani za a gina a rayar ba zai la'asar ba wani zai magariba ba zai ya ce wai kamar masu zaben sallah Eh, shi wanda zai zaɓi sallah ya wata bai wata ba ya wata bai wata ba shi ma wannan yana yana ɗaya daga cikin babban laifi amma dai shi bai shiga kama wancan ba wanda yake wanda yake wanda ya daina ta gaba ɗaya muke nufi amma wanda zai wata sallah bai wata ba shi wannan ba za a ce da dama dama ba da hagu hagu ya ba wani dama dama a cikin mara sallah da hagu hagu amma dai gaskiya ba bai kai wancan ba wanda zai ce ya daina sallah gaba ɗaya eh wannan shi zai zai shiga cikin fayolin lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna duk yana cikin su kamar yadda mun karanta a cikin kitabul kaba'ir lokacin da muke makaranta raina sallah na'am na'am na'am na fahimta ya yi sallah ba gaskiya ne gaskiya ne baya sallah Mm. wannan magana taka tana da muhimmanci kwarai da gaske eh shi juma'a kawai ke yi kenan ya ce sau da yawa wani lokaci mar- mara lafiya idan yana cikin halin rashin lafiya da yawa daga cikin majinyata ba sa lura da lalle sai ya yi sallah gaskiya wannan abin da ya faɗa wallahi haka ne musamman musamman mara lafiyan da yake jinya asibiti wani zai je asibiti wata biyu wata uku yana jinya wani wallahi baya sallah na taɓa baku labari a nan wajen mun taɓa zuwa asibiti ziyara dubiya muka ga wani irin an soke shi da wuƙa ne haka a ciki to shi ne muke tambaye su cewa kana samun dama kana sallah ya ce wallahi ko sallah ba na yi yake gaya mana wallahi abin da yake gaya mana da bakinsa kenan ko sallah ba ya yi kuma suka ne kawai aka yi masa da wuƙa a cikinsa to shine muke gaya masa cewa kaga wannan abin da kai ba karamin ba karamin laifi bane amma kana da dama ko da ba za ka iya tashi ba ko da ba za ka iya alola ba a samu ka ƙasa kai taimama yadda kake a zaune na kai sallar ka haka abin da ake bukata Allah madaukakin sarki ya ga lokacin sallah yayi kayi alola ko abin da yake zama a matsayin alola kayi sallah a yadda za ka iya yi a halin da za ka iya yi ba sai ka tashi ba ba sai ka tsaya ba kana zaunan rinka nuni kana Allahu akbar kana karatun sallah kai ka gama ko ba za ka iya sujada ba yi sujada ka haka da haka da haka kai nuni kai tahiyya ka kai sallama shikenan kai sallah gaskiya ƴan uwa mu rinka lura da marasa lafiya idan mutum ba shi da lafiya kowanne irin halin rashin lafiya yake ciki matakar yana irin yana iya lura da abin da yake yi sai yayi sallah ko kona ko konewa mutum ya gaba daya inda yana iya magana yana iya kallon kai maka magana to zai yi sallah zai yi sallah idan zai iya taimama a masa taimama idan ba zai iya ba da halin da ya kama ya yi sallah a wannan yanayin a lokacinta babu wani abu da yake sa a yafe wa mutum sallah inda mutum ya san halin da yake ciki wannan na ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancin sallah sannan sai na biyu kace ya ce wani shi ba a ganin sa yana sallah amma duk juma'a za a gan shi a ɗauko da duba ba ya salloli guda biyar amma yana juma'a wannan ai ba ya sallah eh baya sallar shi ba wannan salloli salloli guda biyar na yini su ne sallolin da suke mafiya yawa juma'a sau ɗaya ake yin ta a sati juma'a sau ɗaya ake yin ta a sati akwai wanda za ku gaskiya galibi da wahala ka gane yana sallah tunda duk masallacin unguwa ba ka taɓa ganin sai yana sallah ba wato marin ƙasa ido gaskiya ba cewa aka sa mutum ido ka yana zuwa masallaci ko ba ya zuwa masallaci ba amma dai gaskiya akwai abin lura yanzu mutum ne kuna unguwa ɗaya da shi kai tun da kake ba ka taɓa ganin sa a masallaci ba da Allah wannan ba abin tambaya ba ne ba lalle sai masallacin ku ba duk masallatan unguwa ba a taba ganin sa ɗaya daga cikin masallaci ba to ana yake sallah kenan a gidansa akwai abun duba na'am bismillah wa alaikum assalam daga kai sai mu yi addu'a na'am yan agaji na'am na'am na'am eh gaskiya ne gaskiya ne a su ma wallahi bai halatta ba ya ce yan agaji yan agajin masallaci ranar juma'a idan liman ya hau mimbar ya fara hudu ba suna cewa kai dawo nan kai matsacan wai su ma su ya halatta su yi magana su ba sa cikin wanda aka hana magana ne a'a suna ciki wallahi duk dan agajin da ake sallah yake gyara sau yake wa mutane magana ya shiga cikin wanda ya magana a cikin sallah a cikin hudu ba mun karanta hadisin da annabi yake magana akan wanda ya wanda ma wanda ma yace da wanda yake magana ya shiru ko man qala li sahibihi an sit yawm al jum'ati al imam yakhdub faqad laga wanda yace da wanda yake magana ya shiru kaga umarni da kyakkyawa ya ko yace wani ya shiru da na magana limami yana hudu ba shi da ya magana yace a daina magana yayi lagau malamai suka ce mafi karancin abin da za mu ɗauka alagawu shi ne ba shi da ladan sallar juma'a to ya kuma shi wanda ya magana kenan so da haka kuskure ne gaskiya duk yadda za a iya gyara sau a yi ƙoƙari a saita sau a gyara shi kafin liman ya hau membari idan liman ya hau membari kuma kowa ya zauna ya saurari hudu ba shi ne abin da yake da daidai allah maɗaukin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته